أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وشفة الباقية على زال للأولى راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قلوب الأقلاب فريد داري على الإطلاق حاتم الأتبين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاعلي وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله السداد يا همة الشيء جري لنا بهذا المحضر والتأذي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت إحتياجي إليه يومنا زمان 31 cikin jawahirul ma'ani muna magana akan abinda Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa na gyaran hankali na ɗan adam ya mutum zai zama mutum ya fitar da lamarinsa bi ma'ana duk ya mika shi wajen Allah to ba wai lokaci ɗaya bane mutum ke fitar da lamarinsa ya mika wajen Allah sai ya san yanayin yadda za a yi saboda mafiya yaushe sa ba a son mutum dan yana sabon Allah haka zuwa ce ya tuba lokaci ɗaya ce ya tuba a astaghfirullah wa tuba ilayhi gaba ki da a istighfar ya kamata ka fara da shi tukuna kafin tuba eh tubta ila Allah yana da wahala astaghfirullah shine bidaya saboda in kace tubtu ilai tubtu ila Allah ka bar abin kenan har abada ba za ka dawo ba to istighfari ko ba haka bane kai ne laifi ne ka san zaka ci gaba da irin laifinka amma kana neman ubangiji ya suturta ka kuma ya ɗauke maka to shine astaghfirullah za ka yi ka sake yin kuma laifin Allah kuma ba zai ce maka komai ba sai a ce maka godiya ma har a ce lawlan tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum wa ja'u bi qaumin ghayrikum yaznibuna wa yastaghfiruna Allah fa yastaghfiru Allah lahum har Allah zai yi muku wannan title din ya buga muku to a kenan idan ka ce ka tuba to ka bar abin kenan qata'an shine taubatan nasuha idan ka ce astaghfirullah to kana kokari ne ka bar abun ka waiwaya ka zazzunubin ka matsa da gaba da cikin aikinka to waina sai an warware maka hanyoyin da zaka shiga tukunna ba ba kowane zunubi bane mutum ke iya tuba lokaci guda makareci ce ya tuba bar ƙarya lokaci da kusan yayi ƙarya ne a astaghfirullah ya kamata ya ci gaba da yi kafin ya kai level din da istighfarin zai bashi fonda foundation ya tsaya sai ga ya kamata ya bar ƙaryan da baki ɗaya yawa mazina ce sai a bar zina shi ma mafiya yawa kamar shan giya ne ai ubangiji madaukakin sarki wanda suka sha giya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sahabbai ai an ba su dama suna shan giyan suna tuba suna shan giyan suna tuba kafin abin ya zo ya istiwa a cikin zukatansu to in kace lokaci ɗaya ba za ka iya ba to wannan shine kusan abubuwan da ake nuna wa mutane mahallin nazarat da za a duba duk sabon Allah kowanne duk sabon Allah da aka saba da shi to ba ba lokaci ɗaya bane amma akwai wanda yake yankewa lokaci ɗaya ne tuba amma ba su da yawa a cikin mutane goma ba su wuce mutane biyu ko ba ko uku ba amma wanda suke kaiwa a cikin mutane su fara daga tuban istighfari su kai ga wannan su ne kashi bakwai ko kashi takwas su ne ya fi abin alajabi to saboda haka shi yasa sai aka abu ga wannan abu ga wannan sai a duba ga mutanen yaya zunubin yayi yawa cikin al'umma misali kafin zamanin bayan wafatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da ya koma ga Allah ai zunuban ai a lokacin sahabban an riga an yi grading din su gabaki daya kaga an cewa ashabul badari if aluma shi tun ku aikata abin da kuka so ko ma menene za ku shiga aljanna ba za ka iya zulumin ba lokacin saboda an riga an yi grading din sun riga sun kai level din da ake nufi sun kai ni haya ai akwai wanda ba su je yaƙi ba ba faɗa musu haka ba saboda ba su kai wannan kujeran ba ne to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban sun riga sun kawo irin wa'annan kujerun sai aka sa sayyidina Ali- sayyidina Umar bin Al-Khattab shine alƙalin alƙalai mai hukunci shekara guda ya a ofis din bai bude ba abin da yake yi. shekara guda yi a ofis din ba abin da yake yi. idan sai na Abubakar ya ce "Ah, ya halifatu rasulullahi a kulle a bani wani aiki ya ce to ya za a baka wani aiki bayan ga aikin da kake kai ya ce to a tun da na zauna shekara guda ba wanda ya kawo kara eh to tun da ba wanda ya kawo tsara to aikin ne nake a sani a wani aikin daban to kaga ai an nuna maka an samu istiwa'i kenan ba da yawwa to haka abubuwan yake gudana a cikin addini yawwa ana farawa ne da kasa ana farawa da kasa ne har a kai mutum wanda zai kai marhalar da zai amfanar na'am to aka sufanci yake su malaman sufai sun buga can sun buga can sun auna sun fitar da natija ne saboda haka suna jan mutane ne kan natija to natijan ya za ka yi ka amfana abin ya kai abin da ake bukata kenan ba ka fara ka yanke anya ba a ya za ka yi ka fara ya kai to ai kaga a baya sai da Ali Harazmi ya kai kara wajen Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yace ya na kai masa mummunan dabi'a karan mummunan dabi'a ta sai yace kai is'al ma amar ma amartuka bihi ka dinga aikata abin da na hore ka kawai wa shara ala majalisati ka dinga zama ka dinga zuwa kana zama da ni kawai ka kalli zamana ka kalli abin da nake yi wajen zama ya isa sai shi sai da Allah rajin na tambaye shi ya ce, to yin nawafil hayri da askaru shi yake ko zama da wali shehi sai ya ce a zama da shehi ya fi yin auradi da askari da na- da nawafil ai wancan mizanin baka da su baka gane me don kowane askaru akwai abin da yake yankewa kowane nafila akwai abin da yake yankewa zama da shi kuma an riga an yanke aikin a jikin shi zaka gani to saboda haka idan ka lura da shi ka lura da irin aikinsa zaka cirar da natijan da mai nafila ba zai iya samu ba mai wuridi ba zai iya samu ba saboda wancan an ba shi ka- ka- ah, maganin ne a dunkule nan kuma gashi na practical ah, ah, akan akan abubuwansa Allah ya taimake mu. Wa yuqalu kullun nasi hibbul makhsus. Kowane mutum yana son abu inda yake keɓancacce. Wal hikimatu hikima an hibbukal mahsusu. Shi mahsusu ne ya kamata ya soka. Bi ma'ana abin da aka keɓanta shi ya zamo shi yake targibin ka ba kai kake targibin sa ba. Domin duk abin da kake so eh, likullin ila sha'ul ula harakatu. an ji malamai ko zarnu zai ke cewa likullin ila sha'awul ula harakatu walakin azizun turrijali sabatu eh eh, likullin ila sha'awul ula harakatu duk wani wanda ya ga mota na kyau ke ina ma ni ne haka ne ko yawwa eh, mu kuma muka ga saniya mai kyau ta koshi hanya ce "Ah, ina ma ina da wannan yanka sha maulidin annabi duk duk wuce duk wucewa na daji sai na ga irin wannan samun in samu wannan in samu wannan ranar maulidin yanka irin su kaman guda ashirin eh kawai sai na ga kusashe shi ni sha'awa na a bawa annabi kaga da kullum ila sha'awul ula harakatu walakin azizun tun rijali sifatu eh amma yana da wahalar tabbata eh zai- hakan yana yiwa yana yiwa amma kafin ya tabbata ba akwai wahala to saboda haka shi mahsusu kai kake so amma mahsusun ya ne ka shi to kuma za ka yi idrakin sa ka same shi da wuri wal hikmatu an yuhibbuka al mahsusu shi abin da sai kawo ka gan shi a zo maka ya ce, "Ah, dama na kai mallaki wannan eh kawai sai gan shi ya, dama na kai to wannan shi yake bukata wa man lam yalqa sahibul basirati duk wanda bai gamu da mabucin basira ba lan tuftaha lahu basiratahu basirarsa ba ta bude ba eh idan ka zauna da malami mai basira to zai shayar da kai basira to za ka ga ka samu za ka samu basira cikin tafiyanka amma idan baka samu ma'abucin basira ba dandankiran haka za ka zamu haka saboda akasari shi Allah yana buɗe wani da wani ne shi kofin wani da wani ne arziki man ka lura ai hannun wani ake samu amma sunan shi a hannun Allah ilimi ma ba Allah ne ke sanar da kai daga can ba amma yana sanar da kai daga nan ne ko da Allah bai sanar da kai wa Allah maka ma lan takunta alamu ko kuma yayi maka ilhamin wata kullahu ya alimukum Allah sai ka zauna da wa'inda suka san abin su kuma nuna maka abin haka abubuwan suke gudana rijal sadaqu ma ahadullah alaihi minhum man qada nahabahu wa minhum man yantaziru ma badalu tabdila eh haka abubuwan suke walaysa shehuka man taja'ala bainaka wa bainahu ahadan bil lisanika wanda tsakaninku da shi a harshe ne kawai ba shayinka bane ba shayinka bane man taja'ala bainaka wa bainahu ahadan wai ku yi alkawari ne shi baki da baki da harshe wannan ba shine shayinka ba wata ta girma shi hatahu wanda za ka yi kai kai itikadin shehantansa bi janabika a janajin a janajinka ka ce wannan shine shayinka ka ji wa'azi ka ji komai da komai kana tafiya a wannan ba shine yake ba da shi ba inna ma shayuka man jazabaka bi qalbika a wanda yake shayinka wanda zai ja ka da zuciya zuciya ba harshe ba yawa ba wa'azi ne ke sa mutum ya zama shehin mutum ba a wani aiki ka ɗauka da ya faɗa maka kai amfani da shi a zuciyanka jazba na zuciya shi ake kira da mutum ya zama shehinka na wa kada da jami'in lubbika ya rike ya kama ka da dukkan jami'in lubbika dukkan kwayan hankalinka yana kansa sauraron ka kawai zuciyarka ta gyaru kana ganin zuciyarka tana samun numuyi wajen barakatu wa wa ma wa ma wa mama amma ba lisan ba ba da harshe ba ne na wa nafa'atka nazaratuhu kallanka kuma ya amfanar da wa nafa'atka nazaratuhu kallan shi ya amfanar da kai wa haqqa himmatuhu himmatu kuma ta kewaye ka kaga irin usulubin da yake kai shi kake kai abinda kake kana son ka ji maganar zaka ji zuciyarka ta gyaru ta tafi ba a harshe ba a zuciya ake amfani da shi a nan ne wannan ne ya zamo shehinka wa yuhadibu kullu wahidin ala qadari fahmi kuma yayi magana da kowa ala qadari fahmi gurgudan fahimtar sa ala qadari fahmi wa ala hasbi ilmihi kuma gurgudan ilimin sa wa bima yaliqu min halihi kuma abinda zai dace da halin sa wayan bagi ya kamata li amsalihi ga misalin sa fayuhaɗabu za ka yi magana ne fayuhaɗabu jahil bi ta'alumi jahili ana mar magana ne da ilimi in za ka yi magana da ilimi a bambanci tsakanin jahili to da ilimi ake mar magana wal alimu in za ka yi magana da malami bil amali shi kuma da aiki za ka yi ka san yayi karatu to aikin ne shi yasa shi wajani in wani yayi abu sai ce ma ba na sai falo na kaza ma za ta ma za ta kula an kaula rasul kaza ma za ta kula shi hadisi kaza me za ka ce a kan wannan aikin da kai ya yi daidai da kaza to aiki kuma za ka nuna wa mutum a nan shin aka zo kai wannan ka fahimci wani abu na ilimi wannan ya fahimci wani abu na ilimi wannan ya fahimci wani abu na ilimi to a aiki kuma ake karar da mutane in kuma jahilci ne to ilimi ne ake bambantar ake bambanta abubuwa da ilimi don haka kai wannan level din kuma sai a koma da aiki wazul ma'ashiyati shi kuma mai sabon Allah duk taubaci da tuba ne. Wazar ta'atu shi kuma mai bin Allah bi adadin nazar ilaiha rashin gani zuwa ga sabon Allah da bin Allah kar mutum ya dinga ganin bin Allah ya ga cewa yana yana daga cikin shi yau yana nafila raka dubu yana nafila raka hamsin yana kaza yana kaza a'a kare haka eh kare haka domin kallon wannan illa ne cikin tafiya kuma eh wa birrajai rahmatullahi fiha wajen kauna rahman ubangiji ke ciki raja kauna suke kawo rahman Allah ciki wa yajibu wal mushfiqu min isyani al mushfiqu mai tausasawa ya ajibu min isyanihi wato sabansa yake yake ma'ana yana ba shi yana ba wa mushriku masu saban Allah to zai dinga jin tausayi zai yi mamakin yadda ake tausasa masa ake tsallake masa wa ruqu lahu a kawar da shi wai hinnu alai kuma a ja shi wajen soyayya wa yadullu a nuna masa wa yadullu Allah bi kulli halin ko wa yadullu ala Allah zai nuna zai masa iso zai masa ishara zuwa ga Allah bi kulli halin ta kowane hali wa fi kulli halin a cikin kowane hali wa fi kulli ma fi kulli min ta'ati a cikin kowane biyayya wal ma'aikatu da sabon Allah dilalatu Allah zai nuna maka ga abin da Allah yake nishi in ka ga wannan yana sabon Allah wannan yana bin Allah duk zaka gane wannan an sa shi sabon Allah ne saboda kai girma me shi ne kawai idan wanda kaga yake sabon Allah karka ya ci dura mar ashar an kashe ne saboda kai girma kai kuma ka kame ka eh saboda in kayan Allah ne duka zuciya an dauka in aka ga dama sai a dauka a manna maka shi kuma ya zama mai biyayya eh to kaga ka gane majaral ilahi kenan wannan shine abin da ake so mutum ya gane to tsakanin ka shi yasa anan ba za ka dinga zagin mai sabon Allah ba sai dai ka dinga addu'a Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu shi kuma Allah ya sauke shi lafiya tunda kayan da aka dora mar kenan amma kace a kai ayyaki ne kawai ya bari kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka ci gaba wata ran sai ganka tsamo tsamo a cikin kogin baka san lokacin da aka jefa ka ba eh shi yasa suke manzo Allah yake cewa azambu shu'umun zunubi shu'umi ne idan kana yawan sukan mai abun da wallahi malam sai ka aikata eh wallahi yawanci to wannan yana da abubuwan da shari'a take ki fadatu jin Allah ta dawo ila shukran lahi tana kiran ka ne zuwa godiya shi yasa la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum wal ash wal ma'ashatu sabon Allah taljau ila tawbati ita kuma sana ta mutum tuba ne idan ka ga mutum wayannan hanyoyi guda biyu shi yasa malam babu abin da yake sufanci eh shi zai ware maka kowane abu ne sai ka ga ashe mai sabon Allah ma yana da matsayi yana da matsayi yana da matsayi eh domin in ba a yi ba in ba a yi aikin ba dole sai an samu mai in kai ba ka yi ba kana cikin zaki ga baban ka yana ciki in kuma kana kana ganin abu sai a sa maka dan ka yi shiga ko wani naka wanda kake zato ko wanda kake ba ka zato sai a dauka ina ce kana ganin cewa ka tsira ne sai a ce matar ka ta yi eh haka ne sai ai abun wato kame bakin nan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa ya rasulullahi ausu ne yake kuffa alaika hala ka rike bakinka yace ya rasulullahi wa inna lil muwakhizuna bima yanfaka lawbi yanzu a rike ma kan abin da muke mu yace saki lanta ummaka ai gara ma yake ka tayi wajin ka in dai baka san haka ba ai wannan ilimi yake nuna maka ai kubbun nasu ala wujuhum aw ala manakhirhum illa hasa'id alsinatihim ai mafi ya yawa mutum yana yanko bala'i ne da harshensa da kanka da ka jawo bala'i har abin ka gayyato shi kana gayyato shi kana gayyato shi shigo gidan in ya shiga gidan kuma ka rasa yadda aka yi in an matsa ma ma ka ce jifan ka aka yi eh haka ne kuma kai kai wa kanka eh da yawan bala'o'i mutane su suke jawo kansu da yawa kuma magana ne harshe ne eh akwai wanda Allah yake dora musu akwai wanda ku kuma su suke neman abin ya zo kuma ya zo ɗin in ya zo saboda mutum yana ganin ba hannu a kan shi zai abin da ya ga dama ba wanda ya sai hana shi to tun da ba wanda yake da hannu a kanka za ka yi abin da kake so a yi ko to in kana yin abin da kake so saboda kana ganin ka isa to daga wannan ne mutum yake faɗa a cikin bala'in da kuma bai isan ba eh Allah ya kiyaye mu shi sabon Allah kaljo ila tawbati yana sa mutum ya karkata ne zuwa ga tuba na ilallahi zuwa ga Allah wa ni'matu wa nikmatu kazalika da ni'ima da bala'i duk haka ne ni'ima yana sa wani komawa ga Allah ne yayi godiya shine menene Allah ke cewa wanda yayi godiya la shakartu lazinannakum kaga shi ko ma ashiya idan sun same ka in ka tuba zuwa ga Allah ka samu mafaka kenan wato kana ɗaura kanka akan kai mai laifi ne kai mai laifi ne wato a nan shi ne maganar shi ne yake cewa a cikin biwa ne kamin a cikin ruhul adabi ma'asiyatun turus zillan haira wada'atun turus kibran sharra ka gani in ka ji wannan baitin ya gaji ya gaji sai da ji kamar wani bugaggen baiti eh ma'asiyatun turus lillah ka saba wa Allah ya nuna maka kaskanci khairan alkhairi ne da'atun ka ji Allah turus kibran ya sa maka girman kai sharrun sharri ne sai aka ce to to ta yaya za mu gane ya ce a duba abin da ya faru mana akan annabi adamu alaihi salatu wassalam annabi adamu alaihi salatu wassalam ai da ya fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi ai an nuna mujarradin annabi adamu an ce karkace wannan bishiya ne sai ya ci to cin bishiyar sai ya zamo an samu an samu wani matsayi ko eh ya zauna nan saboda wannan ya duba tun da ya rauni sashen kuma yana fi sai littafin ne tuntuni waya katin waya na kuka saya daga shekarar da muka fara karatun zuwa yanzu na naka ne sai karatun ya je rabi tukuna Allah ya yi kai dai baka ce baka yi suka ce baka da kudin siya ba ba an kai kudin auren ka ba kai abu kai ma baka da kudin ne a ba ku damu ba ne ai to ba ku damu ba ne karatu ji shine zai baka ma'ana kana kan system an ka tashi ka zo hira babu laifi ka samu lada daya amma dai baka yi saka karantar ba baka yi saka karantar ba kuna wasa da karatu amma sai ran da aka ce ba na nan kwace an yi karatun a gaban ku ko? Ma'ashetin turusin izillan khairan ka sabawa Allah ka sabawa Allah ya gadar maka da kaskanci kai ka gane cewa sabon Allah nan kana jin kunyan Allah to alkhairi ne wadatin turus kibran sharran ka ji Allah ka ga cewa kai wani ne ai kana da kaza kana da kaza shi kuma sharri ne kaga din Allah ne amma ya sa maka girman kai to girman kan kuma Allah ba so eh Allah mutakabbirun kai mutakabbiru a ina ai mutum zai ai zaka zaka rushe ai ba a ba a haduwa da Allah a wannan kujerar a zauna lafiya Allah mutakabbiru kai mutakabbiru to ai ma kai to bai san kana yi ba kai ma karka yadda ka san kana yi to wannan shi ne an aka sassaƙo ka kai ƙasa amma har ka zauna ka yi istiwayi ka ce ka yarda to ko za ka ga wasan kura da zai kai eh baya yiwa to kaga abin da ake nufi kenan kaga adba'a wal ma'asiya kowanne ga da'a ga shin ka yi shin ka san kana yi in ya baka manufa ma'auni to zaka tafi akan ma'aunin da kake nemi ba'atun su da ila shukrillahi kenan ma ce tan tanbi ila tawbati ila lahi والنكمة والنعمة كذلك هذا da ni'ima da azaba duk sun zamo iri ɗaya kenan a hanya ɗaya kazalika hadi tabra haka bi maulaka wannan zai faranta maka rai wajen samuwa wajen ubangijinka wal ukhra ta karshe tarfa'u biha ilai shakawaka zaka rinka kai karanka zuwa gare shi mafiya yawa wasu bayan Allah sabon Allah ne yake sa su kalli sabon Allah ne su kasa bacci سيسكن استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله in mutum ya duba ya ga abin da yi na mara kyau to wannan sai zama masa kaini wato ai kullum ne ta ai bai sani ba Allah ya gafarta mar ko bai gafarta mar ba to yana kokarin a gafarta ma sai kuma ya ta daukan ka ana kai ka wani kujera shi Allah yana son za a habballahu abdan ibtalahu idan Allah yana son mutum sai ya jarabce shi Ilyas ma a tadarru'ahu dan ya ji kaskantar da kan da zai yi a wajen shi eh amma a barka ka yi da kanka bala'i kasha bala'i ne an fa Allah ya kiyaye mu eh sufanci dai yana warware wa mutane irin wannan illar ne saboda kowa in kana cikin zunubi kar kai zaton wani zunubin ka zai na ka shiga aljanna a an baka kayan da zaka samu ka yi aiki ne ka samu ka samu saduwa da Allah eh eh ka samu saduwa da Allah amma ka tsaya da zunubin kuma ka yi alfahari ka yi man laifin kamar alfahari ko ya baka neman kamar alfahari a wayannan duk gaba ki da zaka da ku eh Allah ya kiyaye wa tsar kauluhum ana tunatar da mutum fadin radiyallahu anhum man lam yaqbal ala Allah bi sawabi al imtinan duk wanda man lam yaqbal ala Allah duk wanda bai fuskanci Allah bi sawabi al imtinan da linannun jarabawa ba shi ka ilai bi salatul imtihan ka gane shi ka za a koro musu da salatilul imtihan wato sarka na jarabawa idza arada Allah idza arada Allah an yuhlika alqaryata amarna mutarashiha fa fasaku eh idan ka ga ka aiku banda kuwa irin wannan banda kuwa irin wannan shi tsarin girman Allah mafi yayi a cikin jarabawa ne da bala'i eh tsarin girman Allah a cikin jarabawa ne da bala'i shi yasa ashaddun nasa bala'an al-anbiya usmal amsal al-amsal fal amsal eh wannan shine kowanne za a gan shi to an haɗa shi da irin wani abu ne wani nauyi ne zai ji kamar duniya za ta tsage masa wani zuciyarsa ne kamar za ta fashe wani komi aka yayi mu shi yasa ake cewa girma bala'i ne ko ta da akan irin wa'annan din ne to waya jidil kalam fi hadar usulubi jiddan ya kyautata magana a cikin wannan usulubi kwarai wa ya tafannana fi dilalati ala Allah tafninan yayi fannoni cikin nunawa mutane zuwa ga Allah fanni fanni yadda za ka isa gane Allah wa yatluna fiha tulwana ya karanta karantawa wa yubayyana fiha kayfiyatu taraik ya bayyana wa mutane hanyoyin da za ka je ka sadu da Allah lafiya duk shi da yayi wa hasiyatul haqaiq da ɓoyayyun haƙiƙoƙi in ka je waje kaza za ka ga sun rabu hanya kaza to ɗaya hanyar mazmuma ne ɗaya ko mahmuda ce in ka ɗauki wannan in ka ga an sa ka a cikin ɗaya to na shukurun ne in ka ga an sa ka ɗaya na bala'un ne to ɗauki istighfari ɗauki salati wa annabi za ka jere za ka riska lafiya haka kusan kamar haka yake bayanin sa fataratin ya ji hajji na yi al'ardiya wata rana ya zo maka da abubuwa ta hanyar ƙasa wata ratin na haisu samawiya wata rana kuma ya zo maka ta sama ne wancan na suciya wannan malakutiya wa yuzau fi tariqi aljaz yana bayyanawa ta hanyar jazba wasu suluka wasu suluki da suluki li'aliha ga mutanenta muhim mahanihan dajijjika dajijjikan da zaka tsallaka kana tafiya zaka gamu da rami akan hanya kana tafiya zaka gamu da kusoshi akan hanya kana tafiya zaka gamu da kayan tsidau baka da takalmi kana tafiya zaka gamu da macizai an shiga gonan su kana tafiya akwai ruwa da bakin ruwa akwai kada a ciki kuma ya ka tsallaka saboda haka wani tanadi kai wa hanya wajen tafiya wani tanadi kai wa hanya wajen tafiya duk wannan ويوضع في الطريق الجذب والسلوك لأعلى معانها فيجاء تارة تصريحا وترانا يزومك يبين أمك قومي تي تي وتارة تلويها واللغة كما كمان إشارة ويجد في كلامه ذلك ذاك سامو cikin maganarka ma la tudriku al uqulu abin hankali baya kama yanzu misali da yawan abubuwan da mutane ba sa sani kana tafiya kana wucewa garin garurukan aljanu suna cin kasuwa ba ruwanka da su ba ruwansu da kai inda za a buɗa maka ba za ka tsallaka ba sai ba za ka tsallaka ba eh kana ganin wani aljani shi yake gadin ka zo maka bangaje sarkin ko matan sarkin sai za ka wuce ya kyale ka wani kuma ya ce sai ka je gida zai mai da martani eh duk haka ne duk haka ne a buɗa maka lokaci ba an ka likida da za a yayi maka gida guda za ka gani har kai makaho ne kawai kaga kana tafiya a matsayin ka kai mai gani ne amma ko makaho ne to kaga da wai jiddu fi kalami zalika ma la tadruku al-uqul yana kyau yana maka maganganu ne saboda ka kiyaye saboda kar gurin da hankalin kama ba za ka kama ba wala fi ibn qulu kuma ilimin ka bai kai nan gurin ba majalisu fi zalika riyadun muzhirun zamanka cikin wannan ka dauna da manyan to riyadun kamar riyada ne muzhirun mai mai bayyana kullu majalisin kowane majalisi ma ya tafako fihi da abin da ya cancanta a gurin bi hasbi hukumul waqti da gwargwadon hukuncin lokacin wa ma yabtahu Allahu lahu da abin da Allah zai masa fatahi gare shi wa ala yadi anusun al arzaq al hadirina daga arzikin masu halartowa wani a zaman da zaka zo kai a lokacin ne zaka samu hanyar da zaka tafi ga samun arzikin duniya wani kuma za ka samu arzikin duniya da lahira wani kuma a wannan zaman a zaman da za a yi za a buɗa maka kawai sa ya saki abu ne haka saboda haka babu rashin alhairi kamar lokacin karatu mutum yana gani ya kama hanya ya tafi wani gu sai sai daɗi abin da yake nema kuma a bayar a gurin shi ya tafi haka ne haka ne shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallama yana shilka na na tadrisi sai ga wasu sun zo salatu na fari mutane yanki uku wasu suka zo sai suka zauna wajen karatun wasu sai suka zo sai suka zauna wajen karatun wasu sai suka zo suka tsaya daga can da manzo Allah ya yi da karatun yace ba zan ba ku labari akan mutane uku ba akwai wanda suka zo suna samu ana karatu sai suka shiga cikin karatun sai Allah ya taro da su wasu suka zo sai suka tsaya bayan karatun sai Allah ya basu wasu suka zo suka bar karatun sai Allah ya wasi da su haka abin yake saboda to shi rayuwar da baki da ina yake ne waye madudin annai Muhammadu ne annai Muhammadu ne shin mutum ya san shi ne ya wadatu ne nan gaba sai an nemi irin wannan karatun an rasa wajen da za a yi shi ma ba za ka samu ba balle kuma a lokacin hankalinka ya kai level din mu yanzu muna kukan da mun sani da mun tsaya mun yi karatu lokacin da ake karatu a hakan domin kuma yanzu ana ganin mu ana ganin kamar mu taurari ne kuma wai mun kuma da tsallan tsiya muka yi muka kawo hakan ana fizga mu muna fizga muna neman kuɗi sai mun yi kuɗi sai mun yi kuɗi hakan kuma aka kare ba a yi kuɗin ba ba a yi komai ba da haka abubuwan suke gudana to to yanzu mu din a haka alalacen haka abun kuma yake ƙara lalacewa yake tafiya ana ta ƙoƙarin rusawa ne ana ta ƙoƙarin rusawa ne yadda nan gaba sai ka zo ka rasa waye yanzu ba ga yadda riga mai mutum ya ce maka wai shi zai shiga ɗaki da carbi za ka shiga ɗaki da carbi da ka san ne ko za ka yi yaya ka yi me su an bar musu salati an bar maka salati shi salatin jahilci aka kama shi da ilimi ne ba da jahilci ba ne abin da su suka sani ya isa me ka sani me ka sani shin mutum ya yi salati da alola da ya yi salati ba alola me ya hukuncinsa mutum ya yi salati yana da tsarki ko ba yi da tsarki me ya hukuncinsa mutum ya yi salati menene natijar salati ma tukunna sai kuma a fara tsalle domin sai an dawo karatun dai sai an dawo karatun in mutum ya bushe iska ya faɗa abin da ya ga dama in akwai wanda ya san wani abu na ilimi ya san jahili ne to kuma a lokacin da shi an tsira masa ƙatar rawani a ka ya ɗauko gyalan matan shi ya rataya an sa mar a baya ga sanda ga masu diwani suna jin suna babu kamanka babu kamanka babu kamanka ya yarda kuma muhallin aikin kuma an zo ba aikin wadda hawi malam cikin alaiha bayyana ta abna'uha adiyahu duk abin da ka kira mutane a kansa aka zo aka duba ba abin kiran ta zamo dan da'awa kenan Allah ya kiyaye mu da da'awa wa rubama yuqarru fi majalisin wahidin da yawa shautiyani yana maimaita irin wannan a majalisi ɗaya anwa'an munawwa'atin nau'i daban-daban na ma'arifa in ka ji hanya kaza kaza in ka ji hanya kaza kaza in ka ji hanya kaza kaza in hanya kaza ya same ka kaza in hanya kaza ya same ka kaza duk yana bayyanawa wa ma'ariful asrari da kuma sanin sirori in sirri ne kaza ne in ka ji kaza kaza ne kaza kaza ne wa tazkiratun wa intibaran ya sanar ya fadakar wahmil ala shukri wasdibaran ya daukar da mutane ya sa su akan godiya kuma ya sa su akan hakuri ku yi godiya kuma ku yi hakuri da bala'i waskutun ya ku yi shiru ta ta majaral aqdari in kun ga abu ya wuce Allah ya walƙar da wani abu na majaral aqdari to in kuka ga wannan ku dinga yin shiru da bakin ku dan an riga an yi wa amalun alal amali ya tsora mutane akan aiki wa tarkul amali kuma ya hana mutane burin neman duniya eh ina ma ka samu kuɗi irin na brigade ina ma in ka samu in ka samu trillion sau da ka ajiye su kuma kafin ka fara neman kuɗin jari ko haka ne ko yawa in mota wani mota ce an Allahu akbar in kuɗi na ya zo wanda zan sayi guda goma kaga mutum ya haukace yana kan gefen hanya kuma bai san mahaukaci ba ne shi kuma gurinsa burgewa ne mahaukaci bai yi salati ba wanda in ya yi salati ɗaya ya fi ƙarfin wannan sau goma amma bai sani ba in ya yi istighfari ya la ilaha illallah ya fi wannan sau goma amma bai sani ba to kaga ai mahaukaci zalla eh amal kenan guri wa targhib wa tarhib da kwadayi da tsoro wa taqrib wa tahdid da kusantarwa da soyayya wa tafsir wa ta'zir da bishara da tsoratarwa kullu zalika duk wa'annan min ma yajri fi mahafilin wahid duk a waje dai shokke ne na isarwa mahafilin wahidi fa ya'khudhu min kullu min hadirin nasibahu kowa da yake zaune sai ya ji irin gurbin da ya dace ya dauka kowa sai ya dauki nashi eh a gurbin da ya dace ku na zauna na'am wayan tabo bi kullum ala qadari halihi kowa ya wadatu ala qadari halihi gwargwadon halinsa wannan ya dauki nashi wannan ya dauki nashi wannan ya dauki nashi wannan ya dauki nashi ala kadari hali a lokaci ɗaya ne za a yi magana shi ilimi yadda ka san bulalan kan hanya idan aka yi yanzu ya magana da muka yi a bayan nan anan a cikin ku akwai wanda aka tattafa ɗabi'arsa kuma dole sa ne kuma ba ya da zai kuma mu san da shi ba mu a kan karatu ne kawai amma kuma sai an taba sa to haka to kaga wanda aka faɗa maka abu ne mai kyau ko mummuna ne in mummuna ne ana nufin ka gyara ne in mai kyau ne ana son ka jona ne to karatu ne yake da wannan shi kuma idan kan hanya ne ba ruwan shi mai karatun ma bai bar shi ba in halin sa ya yi yayi gaskiya yi to nema kake ka gyaru ko nema kake ka ji shi yasa a nake magana in ka ce irin wannan za ka tara shi ne aji da sunan ka ga Allah ya sauke ya ba zai yi ba ba zai yi ba ba abin da za ka fahimta domin kana fita duniyar yanzu yanzu take da ƙarfi za ta janye duk abin da ka ji in a zo a ce ka mai da abu guda biyar cikin ashirin da ka ji biyu ma ba za ka iya ba balle ka yi ta ɗabikinsa amma a ƙa'idar malamai in aka yi karatu irin wannan don haka je gida ana biya shi so goma sha bakwai so goma sha bakwai saboda ka yi ta ɗabikin abin ya zama yana tare da kai karatun jiya da karatun shekaran jiya duk ta'alimi ya faɗa karatun shekaran jiya wancan ka bi kai masa bita so kaza na yau kai masa bita kaza shine karatu ke zama wajen mutane akwai akwai malaman da suka ɗauki karatu suke maimaita shi a rana ɗaya sau dubu so dubu in mutum ya duba kimatul ulama zaman to za ka ga abubuwan mamaki yadda aka yi karatun na baya ko kuma yanzu a shagon tsuntsaye ne a sharon tsuntsaye ne ka haɗa da yin iya ƙoƙarinka da littafin ma ya ka ƙare da littafin ya ka ƙare kana nan kana tunanin kuɗi zai zo za a kama ka kaza za a yi kaza har ka ini kuma ba ku kwabo da ya zo maka kai ko baka yi karatun ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya gyara mana ko da ke gyaran Allah da wuta yake ya gyaran ko Malam Usman, Allah ya gyara? Yawwa. Ayani, dama majazubai su kome zai faru ya faru. Wata jidu idan ta kallon fi babin, za ka samu shaujani idan ya yi magana akan wani babi min abu wabi ilalaci, a wani babi na nuni, a mutum a fi ha jiddan za ka ji daɗi kwarai, wa wata fi almajiya za a buɗa maka guri kuma. Wai fi min wasu durar rijal, mazaje kuma za su warke daga cututtukan da suka zo da shi. bi ibaratun wahidatin amma ibara ɗaya ne shaujan yana cewa law su'iltu alf alf mas'alatin la ajabtu bi jawabin wahidi da za mun tambaya miliyan dubu so dubu zan ba da amsa ɗaya kuma zai zai ba da amsoshin tambaya miliyan ɗin litauci ma a atahu Allah min al-ilmi saboda Allah yadda Allah ya bashi ilimi yace law su'iltu alfu alfu mas'alatin la ajabtu bi ijabatin wahida tambaya amsa ɗaya kawai zai bayar duk wannan tambayoyin gaba ke ɗayan sai ga ya zo ya haɗu sai an nuna maka an ɗaure ilimin ne a waje ɗaya wani ko yaya to wanne ya ce fa to ya zai faɗa ta bayan an ce imamu maliku an tambaye shi ilimi ya ce duk wanda ya yi kowa da babin da yake magana kowa da babin da yake magana Eh, ba a tambayan mutum ilimi ya ba da amsoshi ga baki daya akwai guranan haka ko qur'ani ai ya nuna annabi Musa alaihi salatu wasalam ai fir'auna ya tambaye shi kada zamanin fir'auna ya ga annabi Musa ilimi ne? amma da ya tambaye shi yake cewa wa ma rabbukuma ya Musa waye ubangijin ku ya Musa tunda ya ce ana rabbukumul a'la ko annabi Musa ya ce a baka isa ba fa aka da wallahu na kan al'akhiratu al'ula da yazo ya ce to Musa me yake kake daga hankali idan abin da na faɗa na yi kuskure to ma rabbukuma sai ce rabbuna alladhi ala kulli shay'in alaka wa summa hada sai da ranar ce ilmu ma bala qurun al'ula yace ilma inda rabbi fi kitabillahi yadullu rabbi wa la yasai da ka gani ba yace wallahi ina ga muku annabin ku nan ma ku kashi na tambaye shi in ni ba rabbu bane waye rabbu sai na faɗa mun aikin rabu ban tambaye shi aiki ba waye ya rabu annabi musa bai san Allah bai to ya nuna Allah zai yi saboda haka fir'auna ya kare shi wa ma rabbukuma yace sai ce rabbun nan a hada kullu shay'in halal sai ban tambaye ka aikin shi ba shi mai aikin waye shi in ba ni bane To, ya za ka yi iya warware wa'annan mashakil ma dama ka zauna da malaman da suka san suka san Allah ba. Kuma ga cikin Qur'ani sai ya ce to Fir'auna ya ce Annabi Musa karatu. Haka za ka ce. Haka za a ce. To me wa man maharaj? Hada Usman ne an ga? To kuma shi kuma tambayar da Fir'auna ya yi ba. Bai tambaye shi aikin ba, ya tambaye shi wanda ya yi aikin. Wato dai lafa sai dai shiru. Wato ma'ana dai sai dai shiru. To ba haka an kuwa da aikin shi ake gane shi to Fir'auna ya ce ana rabu kumul a'ala. Ai ana musun ba shi bane. to tun da ba shi bane waye ayin kan lura shi ne daidai da yake arina Allah a jihar dan zai yiwu a nuna sa abubuwan da yake bukatuwa ilimi shi ne yake warware wa mutum damuwan da za ka iya kaiwa inda za ka kai amma ma dama ba ilimi ba za ka iya ba ba zai yiwu ba ne saboda shi ne magana isin shi ne tsarin shi ne manufa duk mutumin da ya shiga abin da ba nashi ba to zai sha wahala eh kaga matakin tsufanci ne nan gurin na'am bi barakun ayatun wa isharatun hasanatun da ishara mai kyau wa ya qabi minhum bil ajad al ujabi zai maka hukunci da abubuwan mamaki mafi mamaki yatakallau li ibaratun nasi ajjariyatin bainahum za ga yana magana da ibara na mutane amma yana gudana a tsakanin su wa yubayyinu lahum bi lisanihi zai bayyana a harshen sa fa yuhamu anhu al-alim wal ammi da jahili da malami duk za su fahimci magana eh yana magana haka akwai abin da muke cewa arashi kuna cikin magana sai wani ya ce lallai haka abin yake daga nesa kuna cikin wani magana sai ka ji wani kamar ya tabbatar da magana ana ce mara arar shigo kowa yana gane irin wannan to akwai maganan da in kai da jahili da malami suke ganewa amma akwai maganan da in kai malami to jahili sai ya yake ka dole saboda shi kwakwalwarsa ba ta kawo nan gurin ba kawai ka shiga wa Allah ne kai kana neman ka zamo kai ma wani karamin Allah shi abin da zai gani kenan ana matsa ce a to banda Allah ba ya isa misali duk abubuwa yanzu banda yanzu wasu abubuwa suka bayyana a waya in aka faɗa maka ya ce ai gaibi ne shi yasa mun aka tambaye ba zai ce ni alimin sirru ne ni allah ni sirru ne Allah Nisiru ba wai Allah Nisira ba a'a ni alimin sirru ne sai ce ni Allah Nisiru ne saboda shi ba haushi yana yanke ya ya hallace abu kawai ya bada abin da zai yi mata daidai da kalmansa sai ka ɗauka ni Allah Nisiru ne bi ma'ana ni alimin sirru ne eh irin wa'annan to amma yanzu abubuwa nawa ne wanda suke sirru ne ga suna a gabanka nawa ne ga suna a gabanka sun bayyana ko suna kan bayyana yanzu muna zaune in wani ya tattaba waya ita oh iko Allah ga shi na a Kano yanzu ana ana zanga-zanga sai na ka gani da kaji makarincin banza ka san gaibi ne ga abun na gani ga shi ana yi ga shi na an sa live ammar kashe shi kuma a wayan bature wanda ko tsarki bai iya ba kuma ka yi musu ya haukata ka haka ne ka yi musu ya haukata ka jama'a sai a samu yan wanda suka samu ta ta haka ne ana ce ko sai wani ya ce maka yanzu yanzu yau nawa ne ga wata ga muna a kasuwan kaza ana kaza kaza kaza sai to eh wannan kuma me zaka ce ya rage masa kuma kana son ka tabbatar tunda kai ba malami bane jahili ne dauki waya waye ka sani a kasuwa kira shi a Kano ka je shi eh kwarai yanzu ana yi ka yadda wannan wali ne yaya ko ba yi to duk wa'annan dama waje suna da shi tuntuni suna da shi amma ba yarda da shi ba amma da turawa kowa ya yarda to kaga an ni da da malami da jahili duk an yi ittifaki a nan an yarda amma na wali ba yadda ba wanda shi kuma yana gani ne da ganin Allah kai ma da ka gana sai da aka tsara maka karfin idon ai shi ma an tsara maka karfin idon Allah ya kiyaye wal fa'in wal gadi da mai kwakwalwa da wawa wa yubayyana lahum maratib din zai bayyana maka martaban addini wa maqamatul yaqin da maqamin yaqin ai yaqini ne komai ke faruwa wa yurihim tariqatul musilati ila hadin nuna maka hanyar da zaka sadu da abin kamar yadda yanzu nayi magana to tun tun yake ga yana nuna mutane haka ga abin ga yadda abin yake ga yadda abin yake kwakwalwarka bai kai ba sannan an tare an bayar a hannun wanda dan china eh wani yaro dan shekara goma sha bakwai daga china an bashi irin wannan ilimin ya fito ya turo maka kuma ka yadda in ka in ka kira masa suna annabi Muhammadu bai taba ji ba ma wata kila balle ka ce to amma kuma ga abin ya kawo kuma ga shi gaiban ne kuma ga shi a hannunka kuma ga shi ka yarda yaya wal muqaddamatul muntajatul laha da kuma muqaddima wanda yake fitar da natija yubayyinu ha maqalan wanda wajen magana ne zai fito maka da shi wa yasbitu ha fil qulubi halan kuma zai tabbatar maka a cikin zuciya yanzu fa yubayyinu tawbata wal kayfiyata ya bayyana maka tuba da kayfiyan tuba wa ma yusul ilaiha da inda kuma tuban zai kai ka in ka tuba zuwa ga Allah ina zai kai ka ga yadda zai kai ka ko wa zudu wa sabaja zai faɗa maka me in kai gudun duniya me yake nufi da zudu sai ai malaman da sun fi tsoron Allah da ga in ka ga rigan malami duk yana cin goro yana zuzuba shau da ne ta a ba haka bane zamaniya dalqul wajhi gairu mukaddari aruhu abdu da'iman lan ukammada dane ke bi hubbi rasulullahi soyayyen mu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai abin da wayancan suka sha wahala mu an yaye mana an daure mana kai ma ba ma haka ba ya ka sa ni wai ni safirun ni ina jikada ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya zabi ni ya san ya san daga cikin jakadun manzon Allah duk wani abu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hannu na ake to bari ma ku ji a kujera na ma bari mu kona aiki dawaitu wa sahaltu tariqa ila al-haqqi li kulli murid al-wajh lil-haqqi bil-haqqi me kuke so kaza ne to na tattare muku na jawo Kano ta dawo nan kai ba nan ma na jawo muku America ta dawo nan in abin da ake a America yanzu kuna son ku gani za ku gan shi na jawo muku China ta dawo nan na jawo muku ina ta dawo nan na jawo muku kaza ta dawo nan sai ne kuma me kuke so menene kuke so ku faɗa zan muku wannan shine abin da aka yi a wannan zamanin wanda ya taro kuma ya jawo ya ajiye sai kowa ya ga in ka tsare ta kuma ga abin a gaban ka to kai kai ko zamanin sa ne aka yi haka ne shi yasa shi ke cewa man yuridu an yara al-ghaibul hadir wanda yake son ya ga wanda baya nan gashi a gaban sa falu shahidu ila shima walau maratan ya kalli TV to yanzu ma ga wayan hannunka bude ka ga ka ga duniya yanzu kana son ka ji gulma duk inda kake so a duniya yanzu zaka gani yanzu nan kace man yuridu an yara al-ghaibu hadiran wanda yake son ya ga abin da baya nan gashi nan a gaban sa falu shahidu ila shima to ya duba wayan sa yanzu zai gani waye maka wannan aikin shi Ibrahim ne da me ya samu da san Annabi Muhammadu da san Annabi Muhammadu saboda haka babu abin da ba a riska da soyayyen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai mutum bai san abin da ake yi ba Allah ya kiyaye mu Allah ya tsara mana san Annabi wa shukr wa sabri da hakuri da godiya da hakuri wa kayyati ma da kaife yadda zaka yi dukkan shi abin warda wal muhabba da yarda da soyayya wa kaifiyati ma yaya ake samun yardan ubangiji ya kuma ake samun soyayyan ubangiji wa tarku tadbiri wal ikhtiyari da barin juya baya da zabin abin da ka ga dama ma ma Allah ya duk tare da Allah duk ya zaka yi wa hazani al akhirani umdatu kalami wannan na karshe sune umdan maganar shauti jani akai wa madar murani shine kuma majuyan abin nufinsa wa yubarshinu yana kafa zalili ala dalika akan wannan bai ma la yajalu ahadan da wanda ba bai jahilci komai ba ko ka jahilci abin ya kawo maka yace da abin yanda yake zaka gane wai bayanan mawaqi zalika yana bayyana mawqi'in wannan bima ya allamahu da abin da ya sani kullu ahadin kowane mutum hatta ya alama kullu zalika ilman hatta yu'lamu kullu zalika ilman har kowa ya sani da ilimin wannan ake riska wa ya hasilu zauƙan wa faman ya riski abin kuma da zauki da fahimta zauki daban fahimta daban zauki sai ka shiga cikin mutanen duk abin da baka shiga cikinsa ba an ce ya za ka yi ka gane in ka zo nan ka nuna mana ka ce ga direba saboda haka ka shiga cikin direbobin amma da ganin fuskar mutane da ka ce wannan direba ne ba zai yi ba saboda haka in kana so koma cikin direbobin sai ka gane ya za ka yi ka gane a cikin nan waye mahauci ba za ka yi ganewa ba ya za ka yi ka ga abubuwa da yawa to kowane shi ka shiga zauku da fa'amu bangaren bincike ilimi ne za a nuna maka ya za ka yi ka gane nan a cikin a ce ga mutumin banza a wannan barawo ne wannan koma ya za ka yi ka gane mutane sun zuma da ce wannan sai a kira immigration ya zo ya duba ya ce wannan ba ɗan Najeriya ba ne. Kai ba ilimin ka ba ne. Da sai ka zo ka ce a ƙarya ne saboda kai baka sani ba ka zamo banza jaja ta kawai. Ta duk wannan ilimin na wajen sufaye duk sun san shi sun ajiye shi. Zaukan wa fahaman zauki da ka riski abun za ka yi idraki kana gani za ka gane. Fahaman za a fahimtar da kai bangaren ilimi ana gane wani da wani. Najeriya da muna da alama wanda yanzu ba a cika yi ba da dukkan Najeriya yana da wani abin a nan hagu eh akwai to ban san yanzu ba da wani yi jiba jiba amma nawa ne ba babu yaran yanzu da yawa wannan ba san me ba amma duk wanda yake level DH din mu in dai ka dan Najeriya ne kana da wannan kuma a hannun hagu ake yi wa mutum allura ne wanda ake takawa cik sai maka allura shikenan kuma sai ya yi tabo wannan ana ganewa ko ina ka je a duniya an san Najeriya ne saboda alama ne wanda alam ta haɗu ku yi irin naku ku ka mana mu kuma mu rike shi mu gane in haka to ana bincike ta fuska ba ka fita ba sai a ce a ware dan tsansananun hagu sai a ga ashe an maka alama irin na annabtan garin ku haka ne mana to wanda bai sani ba bai sani ba wanda aka yi masa ma daga cikin waɗansu ma ba su san ma me ne dalilin da aka masa ba za a yi maka ne akan maganin tari ko maganin ciwon sauro ko haka da ake maka amma kuma ga ma'anansa haka abubuwa suke wa yubashirul qalba yaqinan wa hazman yana fuskantar zuciya yaqini wa hazman da himma zalika didanu wannan shine matacinsa wa shi'aruhu kuma shi'arinsa wa da'abu kuma al'adansa wa taysa wa taysa wa tisaru shine kuma mayawatansa nasihu lil ibadi yana nasiha ne wa bayi shau tijani duk aikin da yi wa al'umma kenan harisan alal hidayati yana kwaɗayi ne wajen shiryar bayi lahum zuwa gare da harisan alal hidayati lahum yana kwaɗayin shiryar da su ne wai irshadan shi shirya ilimin zawahir ne irshadi kuma ilimin bawatin ne ku fahimta amma ka ga abu daya in yanzu aka ce ma al-hidayatu wal irshadi sai ka ce shari'a da shari'a ba haka ake nufi ba Eh, ba haka ake nufi ba al-hidayatu ay annabi Musa alaihi salatu wassalam taura tauratun fihi hadin ne amma ba irshadi a tauran annabi Musa gaba daya hidaya ce ilimin zawahiri ne annabi isa kuma dukkan injilansa irshadi ne babu hidayatu manzo Allah ne ya hada hidayatu wal irshadi shi yasa sa'atbi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan dalilin da annabi Musa ya tambaye haddaru kenan yusarafu wujul dakilina yana juye ta fuskan rabkananu biwijatin ila Allah bar abin da kake dawo ka koma lamarin ka zuwa ga Allah dami kullum kana zunubi to yawace istighfari yawace salatin annabi ka yawace la ilaha illallah neman duniya ya fi rinjaye a zuciyar mutum neman abin da zai ci ya fi rinjaye da neman Allah Allah kuma ya yi maka alkawarin duk arzikin da ya rubuta maka shi zai baka to yana neman ka ne kam fiye da yadda ajalin ke neman ka amma kai kana neman abin da Allah ya ce ka haƙura zai baka ne fiye da ka nemi Allah ya ce ka nemi sanin shi ne shi abin da Allah ya ce ka nemi sanin sa ne shi kuma duk abin da zai ciyar da kai wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha ne sai ka bar neman Allah ya tafi neman abincin shine gafala ne shine gafala eh shi ne gafara to wannan abin da alkawari ne duk wanda ya zo duniya kafin ya koma ga Allah Allah ya rubuta abin da zai same shi na komai da komai an rubuta maka ajalinka da dukiyanka duk abin da aka samu an rubuta maka to arzikin da aka samu za ka samu misali miliyan miliyan ɗari za ka samu a rayuwanka to Allah zai yi yanka maka ne ba duk ba bugu da yake bayarwa ba sai ce lokaci kaza ba shi kaza lokaci kaza yana ka san daukan adashi haka da inda baka in an baka wannan karan kuma sai kai hakuri a bawa wani sai kai tsantsaice wani kuma sai a ce a zuba mar kawai daga ranar da ka aje shi har ranar zai mutu kullum a dinga bashi dubu ɗari ɗari ko kana jinjiri ka zo duniya to a bada arzikin kawai shi yasa arzikin da aka bawa aka in ka haifi ɗa arzikinsa shi ma kana ci saboda arzikin ka ne amma arzikin yaron ne domin ranar daukan adashin ka baka da ko kwabo sai a turo na adashin dan sai ke finin gida duk wannan sirrin Allah ne haka Allah ya shirya komai kama ba dole bane kowa ya sani to to wannan rashin sani shine shau jani ga to ya wajjantar da mutane su koma su gane Allah Allah ya ce wa ma min dabatin fil ardi illa Allah ya rizqa ka ga mun da Allah ke nufi ba illa Allah ya rizqa ba Allah ya alƙawari kamar Allah ce dole na ce na ce da kai dole na abin da aka ce dole yaya yaya abin yake to haka ba Allah ya alƙawari saboda haka shi kuma la yuhliku bi ada to sai ka gane me yasa Allah yake alallahi rizquha alallahi nan shine rikicin ba karatun ka ci ka karanta karatun sau dubu amma ta fahimci manufan Allah shi karatu daban fahimta daban manufan da ake bukatan ka fahimta shi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ala Allah rizquha din to anan ne bala'i yake ala Allah rizquha din wa ala mustaqarraha wa mustawdiha kullun fi kitabin mubin shi yasa wanda suke cewa an ce iyaye mu suna cewa idan mutum talauci ya kama shi ya ƙara mata in talauci ya ƙara shi ya kaji wani ya ce malami na ta ya ce wai shi bai ga wannan hadisin ba ƙarya ne wallahi akwai qur'ani ne ma fankiul ayamma a da sama da malam usman yughnihumullahu min fadlihi in ba ku da kuɗi ne Allah zai wadatar da ku da ƙarawa mata da kake da shi in arzikin kun yayi kaɗan to in ka ƙara wata ta zo da nata arzikin to baya yiwuwa arzikin da Allah ya ba in aka zo duk arzikin a hannunka yake bayyana ka san iyayen musu narka abu suke su mai da shi cikin al'adar shi yasa addinin sai yake da karfi shi yasa har yanzu aka kasa karya Najeriya wallahi Allah aikin da iyayen mu suka yi duk abubuwa na alheri sun narka shi ne a cikin mu a yarenka yanzu banda zuwan izala ai ko dan fasko ka kashe shi a ce ajalinsa ne wannan daga Allah ne zuwan izala ne aka nuna musu cewa su ba mutane ba shi yasa suke cewa a biya su haƙƙi amma da su ma yajewa suke kamar yadda suka kayan muke yajewa aikin iyayen mu ne amma da aka nuna musu su ba mutane bane yan banza ne su kuma yau suka ce to su ma za su mai da martani wannan shine kawai wannan shine ba wani abu bane eh a faɗa ne wani yana ganin kamar da ito nan asiri ko to nan asirin Allah ma ya tona tun da ya nuna wanda suke tare da duk wani abu na kaddara ka bugewa yaron sai sai ai Allah ne ya turo zaka ga ka je kudu da ba su samu wannan tarbiyyan ba malaman su na kudu in ka buge mutum ba wani maganan Allah ne kai ne kawai musulmin kuma saboda ba su samu irin tarbiyyan da muka samu ba ya haka ne abubuwan to sai kuma ka zo sai aka ce iyayen mun duk jiya zai ne yanzu ne aka yi malamai sai aka bar mu da kanmu gashi kowa yana jiya cikin shi Allah ya kiyaye wai barhina ala dalika bima la yaj'aluhu ahadan zai kafa dalili da abin da babu abin da zaka iya komin jahilcin ka sai ka gane shi gani eh wai bashiru alqalba duk wa'annan biya nuna maka to yusarif wujuhal gafilina karab kana baka iya gane abin da kake tare da shi ba sai sai to shikenan di wajhatin ila Allah shi kuma mai da kai wajen Allah wa yusiluhum sai ya tada kai ka gane littaubat ga dinga tuba waya hal quluba ammataha alhawa sai ya raye zuciyar da son zuciya ya kashe ta eh zuciya za ta rayu bayan hawa mutba'an ya kashe zuciya sai ya raya ta bi madadil imani da madadi na imani wa nurul mahabbati kuma da hasken soyayya a yarda ko kar a yarda wanda suka race da bayan Allah sun fi kowa sanin annabi Muhammad a yarda ko kar a yarda ba yadda za ka yi ka samu ɗan ɗari ƙashi iyayen annabi suna wuta ba zai yi ba ba za ma a taɓa ba ni na ga wani ɗan wani mashayi na wannan ginin wancan ginin da kake gani na can mai gini nan ɗan izala ne na zo same shi ya sha wuyu ya shiga yana bayan gida ya yi bacci a gurin ya yi bayan gidansa nan ya yi bacci a nan ina gani ya ce baba dan annabi muhammad ka taimake ni da abin da zan ci sai shi maginin dan izala ne sai ce karka bashi ya sha wiwi ne ka ga gagun da yake kwance gagun da ya kashi sai na ce na ce ko dan izala ne sai ce ai ya ce dan izala sai na ce ah dan izala ne ko sai ce haba baba ai ba zan izala ba sai ce da me ka bi izala yace kai in ka sake ce mun dan izala wallahi zan iya kashe ka yana wannan halin sai mai gini na ya tsaya ya shiru wai shi yana ganin ya lalace shi kuma yana ganin da a ce matan izala ya lalace wani ya jewa to kaga wata tsohuwa ma haka ta faɗa alaga wasu na mai ke gaya mu ɗanta ne shiga izala ta ce duk sabon allah nan daban-daban ka rasa wanda za ka yi ga kan iya ga sata ga neman mata ka rasa zunubin da za ka shiga sai izala wallahi billahi al'azim sai da aka kai shekaru ban fahimci maganar nata ba wallahi da wuce shekara biyu ba sai kuma gaskiya ne shan giya tsakaninka da Allah ne zina tsakaninka da Allah ne sata tsakaninka da mutum ne da Allah amma taba annabi Muhammadu Allah baya yashi a kai amma duk wancan Allah yana yashiya amma ka taba annabi baya yiwa eh taba annabi in Allah baya son ya maka gafara to sai hada ka fada da annabi Muhammadu dama shine zai kama kafan a yaje maka to kuma ta ya zama to kuma dama a ka'idan Allah shi in aka taba annabi to shi ya dauka shi kuma annabi Muhammadu in aka taba Allah shi kuma shi zai dauka sai dai a mutu to haka ne to kaga ashe gaskiya ne da yin izala wannan bala'o'in ba su kai su ba ban ce gara ka yi zina ba balle a ce min na ce a ji a yi zina kar a shiga izana don na san za a canza tunda ban san ya maganar bin za ta je ba amma dai wallahi tallahi izala ta fi bala'i domin tallayin tun annabi ne ba san annabi muhammadu ba eh iyayen annabi yan wuta ne annabi dai yake da kowa bai san gaibi ba an rusa shi ta cikin dukkan ko ta wani hanya ba wani ɗan ɗariƙa da aka same shi yana wannan ashe kenan tallan muhabbatu rasulullahi wa huwa aula wa afdalu Allah ya kiyaye wa yatlu alaihim ma warada fi ayatan ayatan zai karanta maka duk abin da ya zo cikin soyayyar manzo Allah aya aya wa hadisan hadisan duk yanda zaka yi zaka je na tallansa a so annabi Muhammad ne tallansa a so annabi Muhammad ne ayan Qur'ani kaga cikin su ne suke cewa duk Qur'ani daga bakar zuwa nashi ba su taba ganin gurin da Allah ya ce a so annabi ba kaga wannan yabo ko zagi kuma shayin su na duniyar su a Najeriya haka yace yace duk cikin Qur'ani da gurin da Allah ya ce a so annabi ba kuma wannan magana iya nan kawai samari nawa ya halakar saboda sun yarda da shi ai to hakan ne annabi auladul mu'minina min anfusihim wannan ba tallan annabi bane ko in ka kuma suratul tauba Allah madaukakin sarki yana cewa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تعشون ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wa jihadi fi sabili fatara ba duba tallan annabi bane amma ce duk qur'ani daga baka yake ga magana ne mai nauyi amma kuma magana ce ta gaskiya babu gun da aka ce aiko annabi wannan ga kuma sai na Umar ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dadi yana rike annin manzo Allah ce ya rasulullahi anta abu ilayhi min waladi wa walidi wa mali wan nas ajma'ina manzo Allah sai ya kalle shi sai ce yana kallon shi fa daraka hul ilham sai ya gane yace ya rasulullahi anta habbu ilayya min waladi wa walidi wa mali wa nafsi alladhi bayna jambayya da wannan ya ce wannan sa ajmai ne yace al'ana yanzu imanin kai cika ashe imanin da son annabi ne yake cika sai addini ma annabi Muhammadin Allah ya ce Rai bai ne ai saboda darajar annabi ne to wannan to kaga to duk wannan wanda yake maka wannan tattalin bai hada ka rikici ba ga doctor bamba ya yi aikin ya gama aikin Allah ya kai shi ko ya kusa mutuwa ne ya dawo yanzu yana faɗa ce duk wani tsananin akan wannan kiyayyen ya ce duk wai ba lokacin da ake yin bid'a ne sai lokacin maulidi duk bidiyoyin da ake a Kano kun taɓa yin wa'azi a kai sai maulidi ya tashi kowa ya tashi ya ce tun da za ka san cewa an haɗa mutane da damuwa an haɗa an haɗa mutane faɗa da manzon Allah hau allaccan sa fa yake faɗa ya ce in mutum wai zai je Madina sai a ce wai ya je masallaci ya je ziyarar masallaci ba annabi ya to Madina da me sun samu daraja Madina da ne sun samu daraja wanda samu daraja da shi an ce karka je wajen amma ka je wajen masallaci masallaci ba kago ne ya ya fi hubbu man sakana diyara wanda ya zauna a gidan shi ake so ba gidan ba ai shi yasa gidan daraja gidaje nawa ke wucewa sai a zo wajen mai gida ba gida ba kawai a nan ne zaka gane mutum waye ce wai zai je in ka je ziyaran annabi sai ce maka a ba shi daga cikin aikin haji to ba shi daga cikin aiki ba shi daga cikin karabat malaman fikihu abinda suka ce idan mutum ya tafi aikin haji na farilla so daya to zuwansa na biyu to ya yarda zai je ziyarar sayyidina rasulullah shi ne kamata ya tafi akan haka ba tafiyan aikin haji ba wannan shi ne a ƙarabu takarubu ilallahi amma duk mutanen sun shafe ta shafe irin wannan to me kuma in mun ce ba sa son annabi rai ya baci in mun zo kuma yau ga duk taron duniyan nan suna yi taron yancin ƙasa da su ake suna murnan an ba mu yanci yancin ma rabi da rabi har yanzu bayi muke har yanzu ba wani abin da aka saka mana eh amma sun yarda da wannan za a yi murna kuma ba komai su sa kaya mai kyau kuma su je su karanta qur'ani su yi komai su kare da hadisi amma ba ma annabi muhammadu shi wannan bai kai ba ga taron shan wiwi an ba da rana na bammali na duniya gabaki daya ka je gaban inspector general ka sha wiwi a ranar kai mahmudi ne an yadda maka saboda a duniya ba a kama shi ba wannan kuma kowa ya yarda shi yanzu akwai akwai ranar wankin hannu ma da zai zo eh na na corona ba eh da ba da hutun wanke hannu na corona kuma duk sun yarda da wannan ba wani malamin su eh amma an ce wannan rana na ayyukan manzo al'a wannan kuma haramun har wani jahili ke cewa da ka je da ka ci abincin maulidi gara ka je ka yi luwaɗi a Ghana. Luwaɗi ba su jina. Shi ko ka tuba sai an kashe ka. Idan Allah wannan soyayya ko ƙiyayya. Amma kuma yadda za ka gane jahili ne, matan shi na aiwa zai fara bugawa yana ai ai an samu namiji. Eh asibiti ta aiwa a gida alhamdulillah. yana kokarin a zuwa yi masa murna ya amma samuwan annabi kar a yi murna amma samuwan ɗansa zai baza in ma ya kai cikakken ya samu kuɗi ya ce an faɗa masa an haife shi sha uku ne ga watan biyu ranar juma'a ko ranar monday saboda haka a taya ne maulidi ha sunan shi kenan ko wani gwamna ce ya ciki shekara kaza a zuwa taya shi murna a jiya taya shi murna amma ba taya annabi murnan samuwan annabtan ba wanda Allah madaukaki fir'auna an baka dama an baka a bude al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kaje ka ga aya kaje ka ga dan iska fir'auna an baka dama kowane duniya ka shiga jirgi ka je ni na shiga jirgi na je na ga fir'auna ganin fir'auna ma sai da nabiya dala ɗari tukunna a nuna mun ga Fir'auna sai da na ji ya dala ɗari kuma na dawo ba malamin da yace ce na yi kafirci ko na yi abubuwa amma na je wajen annabi na yi laifi wannan akwai soyayya na Allah ya kiyaye da abubuwan da yawa Allah ya kiyaye mu dai kawai na'am lokaci ya ko wa kam min wahidin taba ala yadihi da yawa mutane ba ɗaya ba ba biyu ba sun tuba a hannun shau tijari wani ji an su amali sun bar mummunan aikin su ba da an kana min ha bayan da suna yi tun siyari suna cikin sabon Allah mustagari an fi gafalatin saboda ai sai ka faɗa wa mutum ya gane illan da yake tukuna ya gane ma yayi yawa to ilimi ne kuma yake ba da wannan eh mustagari kan ci gafalatin sai ya haɗe duk lokacin sa ya dulmuza cikin rikici zai zo wanda a yanzu aka fito da irin ilimin shojani misali ɗaya a kowane awa ɗaya kana yin numfashi sau dubu ne a kowane awa ɗaya numfashi ɗari biyar yake fita ɗari biyar yake dawa a dubu ne a awa ishirin da hudu kana numfashi dubu ishirin da hudu ne a wannan awa ɗin numfashinka wanda kake a masallaci daban wanda muke a wajen neman ilimi daban wanda kake akan tafiyar hanya daban to tafiyar da kake yi zaka je ka cuci wani ne ko zaka je neman halalin shi ma numfashinsa daban-daban daban-daban ne. To yaya mutum ya kiyaye ya gane wannan na Allah ne kuma ga nan numfashinka kowane ɗaya sai ka yi bayani ranar tashin kiyama. Ai ni'ima ne ko? Wal asar inna lil insani lafi khusr illa allazina amanu ko kuma alhaqum takasir hatta zurtum maqadir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma lakin la tarawunna al-jahima summa la tarawunnaha summa la tus'alunna yawma idhin yawma al-qiyamati kana anin na'im ni'man da ka sha yanzu numfashinka ba yana karkewa sai ka nemi dokto duk kudin gidanku sai an tara a bayar din numfashinka ya dawo daidai to da da ba sa maka dokton ba ka yi godiya to a cikin wannan numfashin fa kake sabo kuma a ciki kake yin fasikanci a ciki kake yin ƙarya a ciki kake cutan wani a ciki kake kaza wannan shine gafla din shine rafkanwa me zai hana a dawo da kai ka gane cewa sai ka zo ka yi bayani akan numfashin da kai duk lokacin da kake a cikin sabon Allah ne ko cikin bin Allah to kaga in an samu masu hankali ai da su duba akwai wanda ya tsira gaba da numfashin ne kuma akwai wanda yake saya to wannan wa ma ashaddu itina'an bi talibin tawbata tawbati mafi shaujan yana lura da masu neman tuba duk mutumin da ya gan shi ya shiga cikin wani hali ya ce kai yadda ka sa kanka nan ba haka bane shine dalilin da ake cewa an ga wani yana yana gina gida yana zuba kuɗi a ƙasa shi kai wannan da za ka yarda sai sayar maka da aljanna shin da kace izala suna cewa yayin da rika suna sayar da aljanna to bari ku je da ake sayar da aljanna ko ƙarya ne ko gaske ne da malami da jahili kowa sai ya gane eh komai rashin hankalinka abin da zan yi maganar sai ka gane komai rashin hankalinka sai da in kai kurma ne ban san yadda zan ma kwatance ba abin da yake faruwa narka kuɗin da yake a ƙasa sai ta aka ba da kuɗin ya ce ka yi alƙawarin sai maka alƙawari ni kuma ka bayar zan saya maka aljanna da shi sai ce to shi kenan a rubuta ce a rubuta Allah na sayar wa fulanin aljanna da kuɗi mai adadi kaza ya ba da kuɗin da ya karɓi kuɗin gaba ki dai sai sarrafa shi cikin aikin alheri gaba ɗaya da Allah ne aka saya maka man bana lillahi baitan bana lahu lahu baitan fil jannati dai kenan man kafala li yatimaini ana wa huwa ka hataini fil jannati in ya bawa marayu kudin fa can kasa yake ta zubawa nan an saya masa Allah ne zai fasa maganan annabin yayi ƙarya abinda to in haka ba sai bar aljanna ba inna Allah ashtara mu'minina bi anfusihim bi anna lahum aljanna shi aikin alheri ake yi ba in aka yi aikin alherin duk wanda ya cancanci na shiga aljanna wa aka ce ma wa ne aka yi ma ba a yi masallaci a ce wannan masallacin an ba wa ne ba a tona rijiya a ce wannan duk ladan da aka sha a ruwan Allah ya ba wa ne ba sai mar aljanna aka yi ba wannan shine ake cewa yan dariƙa suna shigar da aljanna wannan shi dan Allah ba magana nan ne na wasu an ana jin haushin ka ko ruwa ka ba ce ka ta da kura ba a to shi ne Allah ya kiyaye. Na, fa idza ja'ahu sarrafa kulliyatu ilayhi idan mai sabon Allah ya zo sai shi jani mai da hankali a kansa ya duba me irin sabon ka kar ka yi tsammani dan kada sabo kai ba na Allah bane a kai na Allah ne amma da ka san girman sabon a wajen Allah dan ka dinga tuba dan kai ma Allah ya saurare ka shine wa saka minhu ya tausasawa a dafa alayhi ya lattafa masa wa yazkura hadisan sai ya faɗi hadisin nan lalla afraha bitawbata ahadikum bi balati idza wajadaha wani mutum ne wanda manzara sallallahu alaihi wasallam yake magana akan sa mutum ne yake tafiya a cikin daji akan dabban sa dajin kuma mara ruwa mu ce sahara da dabban ya tsalle kawai sai ya watsar da shi kawai ya fantsama ya tafi to ka san sahara ba a gane gabas da yamma ko kudu da arewa zallan fili ne ba wani abu ma wanda zaka sa alama da shi shike da ba abinci ba ruwa kaga an mutu shikenan bawan Allah yana ta tafiya yana ta tafiya ya hakura sai kan sai ga wata bishiya sai ne ya hakura kawai ya zauna a gurin zai mutu to ba ruwa ba abinci ya kwanta a gindin ya niku buɗe idansa kawai sai ga dabbansa ta dawo gaban shi tana buga kafa a tsaka ga ruwansa ga abincinsa saboda tsananin daɗi sai ce Allahumma anta rabbi anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga wannan kalman haka ya fito daga bakin manzo Allah li shiddatil farahi saboda tsananin farin ciki yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kai ne bawa na ni ne ni ne ubangijinka fa akhta lisanu li shiddatil farahi amma a rubuta masa zanabi a tuban ne ya kai ni haya daɗi ya lankwace shi har ya wuce gurin tuban to kuma wannan shi shi ne tuba saboda aka nuna maka yake to sai an yi haka wa mutum domin gurin da yake ganin ba zai kai ba sai ga ya kai to wannan shi ne ake nishi wallahu alam anan za mu tsaya sai gurin Allah ya dan mun ƙara lokaci kaɗan ko wannan duk halayen da mutum zai gyara zuciyarsa ba yadda aka shiga cikin dawarul mani ana tafiya sai ka ga illanka to duk kuma karatu sauciya ne ga shi to wai a nan ne ake cewa kar mutum ya karanta ya wani ma'ani wai muna karanta shi yanzu mutane suna ganin tsallake ake yi kowa ya saya mana ayan light ne ka duba ka gani abinda muke karantawan akwai shi ko ƙarya ne in kuma kana ganin ba haka ba ka zo akwai wani bawan Allah wanda muka yi wani lokacin kafin tare a nan gidan yana daga cikin malamin izala ne da muka buga da wani ya bar izala shine a dalilin sa nayi manzon Allah baya tsallake rani awa biyu da rabi na bashi dama a nan gidan ya tambaye ni duk abin da yake so akan dariga ya tambaye na gaggaya masa ga yadda abin yake ya mance wasu ba na ce to ai qur'ani ya fi sati fati ya fi qur'ani su dubu shida na yi masa bayani komi da komi ga yadda abin yake ga yadda abin yake to da ya je akwai wani malami shi kuma shi ne mai musu wa'azi sai ya ce ai ƙarya ne na ce ya haɗa mu da shi ya zo da jawahirul ma'aninsa kar ya zo fito da nawa ya ce na gidansu ba irin nawa bane ya zo da shi ya zo da jawahirul ma'anin daga Mr. Ali muka zo muka zauna da shi ana alƙali musa ba yana zaune ce kare sa baki ya bar mu da shi ya fito da duk abin da yake so ya tambaye ni duk abin da yake faɗan yana jin larabci a lokacin yana karanta masters ɗinsa ne a university in ya faɗan sai to fassaranta in ya bazanta sai to ya kai da ƙa'ida kaza a sufanci da abin da muke nufi kuma ƙa'idar larabcin da abin da yake nufi da muka yi da shi yake wallahi billahi allazi ban taɓa fahimtar abin haka ba amma daga yau na yi alkawari na daina zagin ɗariƙan tijjaniya daga yau shekara goma kira annan muka yi saboda haka wanda yake ganin abin da muke ba daidai ba ne ya zo in dai ba mutu bai ya zo ya zo da jawahirul ma'ani kuma ya nuna mana mu gani ta aini na yawo da jawahirul ma'ani ma na yi kyauta da mota duk wanda yake lokacin na da wannan karina ɗina a lokacin za ta kai dubu ɗari bakwai kuma ko kai ko wakilin ka ba a samun dubu ɗari na yi yawo a cikin garin nan duk wurin da na je in akwai wanda ya ishe zai nuna mun a bai ya zo a gaban mutane kar ya zo a dunkule billahi da zai mota ta shi ai bata ciwo ba dan ba za ta ciwo ba to wannan shine ba za ta ciwo ba dan kage ne kawai na ƙarya halitta suru ka faɗa mutane su kuma iyayenmu su suna ganin ba abokanan maganar su bane da suka hana mu yin magana da su kuma suka yi ta fasan samarukan mu to yanzu kuma ya kai su zarar munta an gane izala ce gaskiya ko dariƙa ne gaskiya da kaso annabi da kaso sani a haya a gwada a gani ai duk garin ma yanzu Allah ya fara kawo karyewansa duk karyansa ta bayyana ana kai ma tukunna ba kuma wallahi tallahi sai Allah ya nuna billahi alazim sai Allah ya nuna eh sai an nuna domin duk rashin zaman lafiya da muka samu a plateau state wallahi sani ya yani billahi allazi zulmi ne zalimi wallahi tallahi kuma ba na regret ko miskalin zarrace zan faɗa maka duk abubuwan da yake faruwa eh domin ni na sani sani na faɗa ai jan ya ci sani ni a wajena dalilin jan ya damu da al'ummansa yana taimakon su shi kuma in zai samu abu in za a zubar da jini shi ya cimma burinsa ya yarda yi to wannan san al'umma ne ba san al'umma ba ne in kuma in kawo dalilai zan kawo dalilai kaza lokaci kaza da kaza da kaza duk ina da shi kuma duk wani tsayar da ya kulla duk kaset din suna da kaset din su ya fi ɗari bakwai wallahi ina da shi har gobe ina da su a ajiye saboda wannan ba wani abu ba ne kuma amma in mutum ya daɗe yana siyasa kwata-kwata ya shekara talatin. To ina ganin a wannan karan zai yi wuya Allah bai kire sani haya ba. Eh kwarai zai yi wuya in ku aka bashi ya dan matsa gaba to ba zai daɗe ba kuma ina ganin ba zai mutu da wuri ba. Allah ba zai bar shi ya mutu ba sai ya ga abin da baya son haɗin kan mutanen wani abin ya faru. Eh domin baya so ko misƙalar zarafi shi mutane a wajensa ‘yan gizala. duk abin da zai yi ya yi mu a gwamnati in ya zo so daga shi sai na kusa da shi dan ya zalama wanda yake kasa ba zai ci ba ko in tansurun laha yanzu ku na na anguwan ku da kuke yi in ba ku kawo zubin ba gashi sun san kun samu daga nesa ba sai ka kawo ina tausayi ina shafaka ina rahama ina babu babu saboda haka Allah ya mana maganin duk wanda yake daga mana a kiristanci akwai na faɗa wa shugaban sakataren kiristoci da suka zo gidana a gidan marayu na ce ba zan zarge ku gabaki ɗaya ba saboda da ba haka muka tashi muka yi tsakaninmu da ku ba amma tun da zuwan izala ta zo sai aka samu yan iska a cikin ku aka samu yan iska a cikin mu wanda da addinin kuke cikin mu da addinin muke ci kuma na yi wannan zaman da shi da shugaban kiristoci na plateau shi ma na gaya masa wannan a ofis ɗinsa na gaya masa shi a cikin akwai mutanen banza akwai mutanen girki mu ma cikin akwai mutanen banza akwai mutanen girki amma classes ɗin nan da aka yi yanzu ya sa musulmai sun zama kiristoci ko kiristoci sun zama musulmai nace saboda haka magana banza ne a cikin mu ne ake hada abin saboda a ci duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته